الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وافضل الهدي بهدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله wannan shi ne darasi na goma sha takwas wanda za mu gabatar a yanzu insha Allah littafin adabul mufra na al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari wanda ya rasu hijira na da shekara 256 shekara ta 1180 rabuwan ka da duniya a yau rahimahullahu ta'ala wannan darasi ya kunshi baji na da uku zuwa baji na da shida yana karanta da mu falalan kyautata wa makwabta wannan darasi yana karanta da mu falalan kyautata wa makwabta a sunnar manzo Allah za mu ci gaba daga kan hadisi na ɗari da goma sha baji na sittin da uku khairul jiran babu khairin jira babin da yake karanta da mafi alkhairin makwabta الإمام البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح المصري حيوة بن شريح المصري قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الخضري سنة عبد الله بن يزيد المعافر يحدث جنب الأباري عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عبد الله بن عمرو يا رويت حديث لدى النبي صلى الله عليه وسلم نزع الله يشهد خير الأصحاب عند الله تعالى مجيء الخير أبوكي أوجه الله مرضه خيرهم لصاحبه شين مجيء الخير سوء كأبوكي مجيء الخير أبوكي أوجه الله مرضه شين مجيء الخير سوء كأبوكي أتكان أبوكي وان ليس الخير shi ne wanda ya fi kyautata ma abokin zaman sa wa khairul jiran inda Allah kuma mafi alkhairin makwabta a wajen Allah khairuhum li jarihi shi ne mafi alkhairin su ga makwabcin sa hadisin yana suna da tirmidhi kitabul birri wa sila hadisi na dubu da dari tara da arba'in da da sunan darimi hadisin ya inganta malamai da suka yi da hadisin kamar akwai akwai ibn Khuzaima ya yi da wannan hadisin a littafin sa sahihu ibn Khuzaima hadisi na 2369 da al-imam ibn hibban yana kitabul birri wal ihsan babul jari hadisin 523 وكما الإمام الحاكم لتاب المستدرك على الصحيحين كتاب الأقيمة حديث نتبه بقية النبي كدا سبعين دقيقة حديث لنا صحيح الجامع الصغير حديث نتبه كدا قريب دقيقة وانا حديث دليل وانا يكي تبتب شوى أنا رب ساعة أبو طالب مكي تكاني دولا abota da kake da wani ana rubuta shi mala'iku suna rubuta wajen Allah subhanahu wa ta'ala mazo ana rubuta komai hatta abota da muke mu yau don haka yasa ya kamata mu kyautata abota da juna akwai bayanin da ya zo cikin kan fakul ahwaz da yake wannan hadisin yana sunan turmiji mai littafin fakul ahwaz ya yi shirin hadisin yace abin da hadisin yake karanta da mu akharukum thawaban inda yana karanta da mu wanda ya fi lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala khairukum bi sahibihi shine wanda yake alkhairin zama da aboki idan kana da aboki ka kyautata zama da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana rubuta zaman da kuke da juna saboda haka a wajen Allah a tsakaninku wanda yake alkhairi shine wanda yake kyautata zama da abokinka babu mugunta kada ka kulla mugunta ga abokinka ya zama zaman da kuke zama ne na amana zama ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da mu a dalilin ka a dalilin abota da kake da dan uwa kana samun daraja a wajen Allah ay aktaruhum ihsanan ilayhi me littafin tufafin suwaji ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi shi wanda ya fi kyautatawa ga aboki shine wanda ya fi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala walau bin nasiha wato ko da ta nasiha kana zama da abokinka kar ka kyale shi duk abin da kaga zai aikata wanda ya saba ka'ida maza kai marmata shi saboda zaman da kuke yi shi kansa zama shi na amana wanda akwai tambaya a kanta a ranar tashin kiyama وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره النبي صلى الله عليه وسلم يجي متي الخير مقبتا او جن الله شيء وان يجي الخير مقبتا ولو في رفع الاذى كودا تكور دا وانا ابو ne cutarwa gare shi wato zaman da kake da makwabta shi ba akwai hifazi a kanka wannan kyautatawa baya karewa a dalilin mutuwa don haka yasa kamar misali in ka duba kitabu ahkamul jana'i misalin muhammad nasiruddin al-albani Allah mu dauke maka rahama idan mutum ya rasu ya kamata makwabta su su kula da iyalansa makwabtan wannan mutumin su kyautata wa iyalansa saboda an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa inna masunna an yasna أقرب الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعه ya zama makusanta ga wannan mamacin makwabtan wannan mamacin su yi abinci su rika kaiwa gidan wannan mutumin kada yana gwada kyawun zama da kai da makwabcinka hatta bayan rasuwansa a kakula da shi dalilin haka yasa aka samu wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin abdullah bin ja'far yaron ja'far bin abi talib ya ba da labari lokacin da mahaifinsa ya rasu shi ne ja'far bin abi talib lamma ja'a na'yu ja'far hina kutila lokacin da aka kashe ja'far bin abi talib labarin mutuwa da ta fito ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake isma'u li ali ja'far ta'ama ku yi wa iyalan ja'far abinci ku rika kai musu abinci fa qad atahum ma yashghaluhum saboda abin da zai shagaltar da su yanzu ya zo ga ya same su ba zai yi wa a ce an yi mutuwa matar mamaci kuma ta dole cikin ya akan wata ba abu ne mawuyaci saboda zafin mutuwan da ke tare da ita saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku yi abinci ku aika gidan Ja'far saboda mutuwan ta dauke hankalin sai hadisin yana da tsaro in ka duba ahkamul jana'i shafi na 167 asalin hadisin yana sunan ibnu majah hadisin 2306 yana sahihul jami'i sahih hadisi na dubu ɗaya da goma sha al-imamu tirmidhi yace saboda haka aka samu malamai daga cikin su akwai al-imamu shafi'i al-imamu shafi'i yana so yana cewa la yastahibu an yuwajjaha ila ahli al-mayyit bi shay'in bi shibhihim bil musiba idan aka yi mutuwa al-imamu shafi'i yace idan za ka tafi gidan mutuwa yana da kyau ka kai musu wani abu kaga sabanin yadda muke idan ka tafi kana zuwa ta'aziyya ne kawai ka tashi kai tafiyar ka al-imamu shafi'i yace abin da ya kamata shi ne ka kai wani abu gidan mutuwa ka taimaka musu musamman makwabtan wannan mamaci saboda umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anan bai tsaya ga makwabtan kawai ba isna'u li ali ja'far ta'am ku yi wa iyalin ja'far abinci ku taimaka musu da abinci saboda haka idan ka tafi gidan mamaci sai ka taimaka musu da in ma kuɗi ko in ma wani abinci ko wani abin da zai taimaka musu a wannan shi ne sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sabani yanda mutane suke idan an yi mutuwa sai a rika dafa abinci a gidan mutuwa ana fito da shi kofar gida mutane suna ci wannan al'ada ce ta mutanen jahiliya tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma sunnar manzon Allah an yi rasuwa sannan an dafa abinci a gidan mamaci ko da ba dukiyar mamacin ba ce a yi abinci daga gidan mamaci a fito da shi mutane su ci saboda haka za ka samu wani ma idan an yi mutuwan to ba yi da wurin cin abinci sai wannan gida idan ya kushi sai ce to Allah ya sa a kuma sai ce Allah ya sa a kuma don in ba a mutum ba ba zai samu abin da zai ci ba ko Allah ya kare bare akwai maganar sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam jarir bin abdullah al-bajali wanda yake cewa kunna na'uddu al-ijtima ila ahli al-mayyit wa san'ata ta'am ba'da dafnihi min al-liya mu sahabbai muna daukan haduwa da ake a ci abinci a gidan mamaci girka abinci da ake ana fitowa da shi kofar gida bayan an binne mamaci muna daukan wannan da shi da kururuwar mutuwa matsayin su guda a dafa abinci a fito da shi kofar gidan da jama'a su haɗu su ci wannan sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa jarir min Abdullah bin Bajr hadisin yana musnad Imam Ahmad yana sahih sunan Ibn Majah hadisi na 1308 a dafa abinci a fito da shi kofar gida sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna daukan hakan da shi da kururuwar mutuwa ba su da bambanci don haka yasa al-imamu shaukani a littafin nailul alqa mujallad na hudu shafin ɗari da goma sha tara ya ce ya ce ya'ani annahum kanu ya'uduna al-istima' inda ahli al-mayyit ba'da dafni bayan an binne mamaci mutane su haɗu a gida wa aklu ta'ami sannan su ci abinci illahum nau'an min al-liya'a wannan wani nau'i ne na yin kururuwa saboda mutuwar da aka yi lima fi zalika min at-tasqil alaihim saboda an ƙara nauyi ga mutanen gida an ƙara nauyi wa shaklihim ma'ama hum fihi min shuglati khatir bi mawtin mayyit bayan zafin mutuwa da aka mutu damuwar da suka shiga yanzu an ƙara musu wata dawainiya za a yi ta girke girke kaga maimakon zama na tunanin mutuwar da aka yi musu ya zama kuma suna zama na hidima kamar buki ne ake yake wa ma fihi min mukhalafati sunna baya ga cewa wannan ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam menene sunnar manzo Allah li'annahum ma'muruna bi an yasma'u li ahli al-mayyit ta'aman abin da ya tabbata a sunna shine su mutane an musu umarni su yi abinci su aika gidan mutuwan fa khalafu zalika sai mutane suka saba haka din wa kallafuhum san'ata ta'ami li ghairi suka dora wa mutanen gida su dukka abinci su fito da shi ko gida jama'a wannan kaga ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da manzon Allah ya karantar da mu shi mafi alkhairin makwabci shine wanda yake alkhairi ga makwabcinka lokacin da makwabcinka ya rasu ya kamata ka kyautata ma ka kyautata ma iyalansa ka taimaka musu kamar da ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da cewa bin bab yana magana cikin majmu'u fatawa ko maqalatin mutanawwi'a mujallal na fara shafi na 325 yana cewa wa amma in nazara bi ahli al-mayyit buyutun zaman al-iza misali an yi mutuwa yan uwa sun taho daga nesa suka sauka a gidan saboda abincin da aka kawo gidan fala ba su an yi ma'u da kuma ba min ajinin siyasa ko dai su ci wannan abincin ko kuwa ya zama mutanen gidan sun girka abinci domin waɗannan baki wannan ba laifi ba ne saboda dama baki aka yi a wannan gida dama akwai hakki na liyasa tunda an yi baki an dafa abinci an ba su wannan ba laifi ba ne hadisi na gaba babu jari salih babu na cikin gaba yake babi akan bayanin makwabci na kwarai حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن حديث بن ابي ثابت قال حدثني خميس wanda ya zo jamilu ne bin abdurrahman al-mu'azzin mun yi bayanin wannan mutumi a baya jamilu bin abdurrahman al-mu'azzin ba kamilu ba kamar yadda ya zo a wasu littafai حدثني جميل بن عبد الرحمن المؤذن عن نافع بن عبد الحارث بن هبالة نافع بن عبد الحارث بن هبالة صحابي ينا ما cikin manyan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda zamanin sayyidina Umar ya bashi gwamnan Makka da yake Qa'i Nafi'u bin Abdul Harith bin Hibal shi ya rawaito hadisin nan an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah yake min sa'adatin mar'i yana daga daɗin rayuwar mutum al-muslim musulmi yana daga alamar daɗin rayuwar mutum musulmi al-maskanul wasiqu ya samu gida mai fadi wal jaru salihu ya samu makwabci na farai wal markabul hanifu ya samu abin hawa wato na farai shine as-salihu shine al-hanif abin hawa mai daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga alamomin daɗin rayuwar mutum musulmi ya samu gida mai faɗi makwabcin kwarai abin hawa mai saukin sha'ani wannan riwayar kenan wadda imam bukhari ya kawo riwayar da imam bukhari ya kawo a littafin al'adab al-mufrad akwai riwaya ta al-imam ahmad bin hanbal da al-imam tabrani al-imam bazzar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace arba'un min as-sa'ada abubuwa guda hudu ne suka shafi jin daɗin rayuwa arba'un min sa'ada abubuwa guda hudu suka shafi daɗin rayuwa wanda ya same su ya samu daɗin rayuwar duniya almar'atu salihah na farko matar bare na biyu wal maskanu wafi'u wurin zama mai fadi yalwatacce na uku aljaru salihu makwabci na bare sai na hudu almarkabul hani abin hawa mai sauki mai saukin sha'ani shine as-salih wa arba'u min ash-shaqawa kuma abubuwa guda hudu suna daga kuncin rayuwa duk wanda ya samu waɗannan hudu to rayuwarsa ba ta yi daɗi ba na farko aljaru su annabi sallallahu alaihi wasallam yake mugun makwabci sannan na biyu almar'atu su muguwar mace sannan na uku almaskanu bihu wurin zama matacce kuntataccen wurin zama wal markabu su sannan abin hawa mai wuyan sha'ani waɗannan abubuwa guda hudu su ne alamomi na kuncin rayuwa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abubuwa guda hudu da suke zama daɗin rayuwar kan adam ka samu matar kwarai ka samu gida yalwatacce ka samu makwabci na kwarai ka samu abin hawa mai kuncin sha'ani to shi kenan ka samu daɗin rayuwar duniya idan kuma ana maganar kuncin rayuwar duniya to kishiyar waɗannan sannan akwai riwaya ta al-Imam Ibn Hibban yana kitabun nika hadisi na 432 hadisin kan yana silsilatu sahiha hadisi na 282 da kuma al-Mustadrak ala sahihain hadisi na 2567 hadisin Sa'ad bin Malik Sa'ad bin Abi Waqqas wannan hadisin riwayar nafi'u bin abdul harith sahabi ne akwai riwaya ta fa'ad bin abi waqas shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sa'adatu libni adam salafatu annabi sallallahu alaihi wasallam yace da dan rayuwar dan adam kaga sabanin musulmi da aka faɗa cikin wannan hadisi domin anan alƙalin an nuna musulmi ne amma wasu riwayoyin sun tabbatar da ba musulmi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan sa ba yana magana ne akan me daɗin rayuwa ta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace sa'adatu libni adam salatatu daɗin rayuwar dan adam abu uku ne saboda wasu hadisan yana dunkula maganar wasu hadisan kuma yana warware ta saboda haka yasa wata riwaya za ka ji ya ce abu hudu wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu uku yace wa shaqawatu libni adam salatatu kuncin rayuwar dan adam yana cikin abubuwa guda uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa min sa'adat ibn adam yana daga alamar dadin rayuwar dan adam al mar'atu salihah matar kwarai wal maskanu salihu wurin zama mai kyau wato na kwarai wal markabu salihu abin hawa na kwarai matar kwarai wurin zama na kwarai sannan abin hawa na kwarai ya takaita kan guda uku din nan saboda karkashin mata yana fitowa makwabci saboda shi ma abokin zaman kai wato makusanci gare ka wa min shaqawatin li adam yana daga alamar kuncin rayuwar dan adam almaskal bayyiku wurin zama matsatsi kuntatacce wal mar'atu su'u sannan muguwar mace wal mar'atu wal markabu su'u da kuma mugun abin hawa wannan riwaya ta Sa'ad bin Abi Waqqas tana sahihu tarhib hadisi na 1914 da kuma hadisi na 2576 hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya ta al-imam hakim har yanzu hadisi na dubu biyu da dari shida da tamanin da wanda sa'ad bin abi waqas a wannan riwaya yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara waɗannan bayanai na shi manzon Allah yace salatun min ina sa'ada abubuwa guda uku suna daga dadin rayuwa wa salatun min ash-shaqawa abubuwa guda uku suna daga kuncin rayuwa wato alamar kuncin rayuwa فمن السعادة علامة دائرة المرأة mace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da matar kware wace ce matar kware yace taraha ta ujibuka in ka kalli matan ta baka sha'awa wa tabibu fa ta'manuha ala nafsiha wa malika idan baka nan za ta tsare kan za ta tsare ranta ta tsare zuciyarka wato in ma baka nan tana tsare kanta tana tsare ma zuciya والدابة ita kuma dabba fa abin hawa ta kunu wasiya ya kasance mai biyayya kana da dabba a ce kamar rakumi ko doki ya zama dabban tana ma biyayya fa kun hiquka bi ashabika idan ka hau dabban za ta isar da kai ga abokan tafiyanka bila ta'abin wala mashaqqa fil infaq ya zama babu wahala ita wannan dabba ba za ta barka a baya ba idan ana tafiya tafiya mai nisa ya zama ka hau dabban ana tafiya tare da kai wannan yana gwada cewa ka samu daɗin rayuwa wa daru takunu wasi'a gida kuma ya zama yalwatacce kafiratal marafiqi wannan gidan ya zama yana da yawan abin masarufi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abinda ake nufi da gida mai fadi wato gidan da ya zama wadatacce yana da kayan masarufi duk abinda ake bukata akwai a cikin gidan ومن الشقاوة النبي صلى الله عليه وسلم يكي ينا دقى علامة كنت رايوة المرأة إذا ما كان دماتا تراها فتسوقك إن كاك اللي كان كيباش باوي دمون انت بلا كمو دموك حلنك وتحمل لسانها عليك sannan ta ɗauki harshenta ba wanda take zagi ba wanda take ɓata mare ce kai wa in jibta anha in baka nan lam ta'manha ala nafsiha wa malika idan baka gida baka da amana baka da kwanciyar hankali akan cewa ta wannan mata za ta tsare kanta ko za ta tsare ma dukiya ita wannan mata ko duniyar nan ka samu gaba ɗaya ko da a ce ka zama shugaban ƙasa misali idan baka da matar kware kana cikin bala'i in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam والدابة تكون قطوفة دابة هو تزمى من سوء البطيء من سنكين تفيا كاهو دبا كاهر بدك ko ta ki tafiya fa in barabtaha annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka daki wannan dabba ashabatka sai ka wahada in ka dake ka ta harbar da kai wa in tarak wa in tarkabha lam tunjikka bi afazika idan ka hau kuma ka kyala dabban ba za ta isar da kai ga abokan tafiyar ka ba to kaga wannan dabba da ita da babu da ne kada iya kwatance da kafalan mota ko والدار تكون ضيقة قليلة المرافق annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ko kana da gida gidan ya zama mai kunci kayan masarufi na gidan ba shi da yawa to babu shakka kana cikin kuncin rayuwa hadisin yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da arba'in da bakwai da in ka duba sharhin malamai malaman hadisi waɗanda suka yi ma waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sharhi kamar misali al-imam al-munawi mai littafin faidul qadir sharhin al-jami'u qadir al-imam al-munawi da ya rasu hijira da shekara dubu da talatin da ɗaya wani mutumin misra wato shekara ɗari hudu da biyar da suka wuce littafin faidul qadir mujallar shafin ɗari hudu da arba'in da biyar da kuma al'imamu tsahawi da littafin sharhu muskilin asa mujallar na bakwai shafin ɗari biyu da goma sha biyu waɗannan malamai sun yi sharhi game da waɗannan hadisan suna cewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu shi abubuwa guda hudu dinnan su ne daɗin rayuwar duniya gaba ɗaya wato idan aka ce wane ya samu duniya to sai ka dubi abubuwa hudu dinnan ya same su in bai same su bai samu duniya aka ce wane ya samu duniya to hudun nan ake dubawa mujima da abubuwa guda hudun nan su ake dubawa idan ka same shi to ka samu duniya in ba su haɗu ba to bala'i na tare da mutum Allah shi kare saboda akai hadisin Abu Huraira wanda wani mutum yake cewa ya Rasulullah hadisin yana sunan Tirmidhi hadisi na 3500 wani mutum yake ya Rasulullah سمعت دعاءك الليلة جيا أنا صلى ناجي أدعو أن تكي na ya ta kasa kunne sai da na tsinci wasu kalmomi daga addu'o'inka fa kana alladhi wasala ilayya min daga cikin addu'o'in da kai kalmomin da suka iso gare ni waɗanda na iya riƙewa annaka taqulu naji kana cewa allahumma ghfir li dhanbi wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani ya Allah ka gafarta min laifina ka yalwata min arzikina ka yi albarka cikin abin da ka bani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ma tara hunna tarakna shay'an shin ko ka ga wannan addu'an ta rage wani abu na alkhairin duniya manzo Allah yake tambaye ta wasu wannan addu'an ta kunshi dukkan rayuwar duniya gaba ɗaya ta hadisin yana sahihu jami'u kabir hadisi na dubu da ɗari biyu da sittin da biyar hadisin abu hurairah yace wani mutum ya goyi sunan mutum abu musa ashari wanda ya rawaito hadisin da muke karantawa riwayarsa tana cewa da ani rasulullahi bima'i wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kawo maka ruwa da na kawo maka ruwa fa tawabba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala kuma salla yayi salla bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla kuma kaza sai yace allahumma ghfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي يا الله كغافر كامل كيلوى كامل جدانا واتو جدانا كتاي زما يلوى تتشي باقل تتشي با كما كيمين البركة في أرضك عندك باني فقلت لك يا رسول الله ما دعوات دعوت بهن ولا لا أدعوين التي كان يفعل شيء صلى الله عليه وسلم قال سيدي وهل تركنا من خير شن كان غدا akwai alkhairin da wannan addu'a ta rage bata bata kunshe su ba kaga ya gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san hadarin abubuwa guda hudu dinna saboda haka yasa ya karantar da mu kuma yana roƙon Allah akan wannan yana gwada cewa halal ne ka yi roƙon Allah akan waɗannan abubuwa saboda su ce ba ka daɗin rayuwar duniya kamar yadda zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne kuma suke zama kuncin rayuwa gare ka Allah ya mana isharar cikin Al-Qur'ani suratul Nisa aya ta 32 yana cewa was'alullah min fadli ku roki Allah game da falalarsa falala ba ta wuce abubuwa kudu din nan inda sun shafi rayuwa ta duniya inna Allah kana bi kulli shay'in alima saboda haka idan ka same su kuma sai ka kiyaye amfani da su saboda su ne ni'imar duniya a suratul takasur Allah subhanahu wata'ala yace thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im a ranar alkiyama za a muku tambaya game da ni'imomin da aka ba ku kaga ya tabbata cewa matar kwarai ni'ima ce ta duniya makwabcin kwarai ni'ima ce ta duniya abin hawa na kwarai ni'ima ce ta duniya kuma ka samu gida na kwarai shi ma to idan ka hada hudun nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace an hada ma duniya Allah ka hada mana idan mutum ya rasa kudin nan to ya samu kuncin rayuwar duniya menene wannan hadisi yake karanta da abin da yasa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan dan ya nuna maka matsayin makwabci a rayuwar mutum me ya matsayin makwabci a rayuwar mutum makwabci ya ɗauki kashi 25 cikin ɗari na daɗin rayuwarsa abinda manzo Allah yake karantar da mutum Allah ya samu gani wato ya ɗauki kamar sulfarsa sulfun da ake abubuwa hudu ne daɗin rayuwa komai kyan gida idan makwabcin banza ne akwai ran da za ka gudu ka bar gidan gudu za ka yi ka bar gidan sai dai ka sa haya saboda bai san ruwa to ashe kaga makwabci yana da kima a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam eh hadisi na gaba wanda yake shi yake tabbatar mana hadarin sa shi ne babi na 65 al-jari su mugun makwabci الله كمان فري جميل حديث يقول لك يقول مشابك حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن ابن حيان عن ابن عجلان سنة محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري الماجر أبو هريرة الله يكرمه خير عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي يا كسن شيء دقيقين الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم yana da kyau mu rika neman addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam muna yi ya kasance daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i ya Allah ina neman tsarin ka game da mugun makwabci fi darin muqam a gida na zama wata ya zama gida wanda kake zamanta fa inna jarar duniya domin makwabci na kusa ya tahawwal yakan gusa karka ce makwabcin duniya ba haka bane karka ce makwabcin duniya yakan gusa ko yakan canza yakan kaura a makwabci na kusa dan a duniya ma'ananta na kusa makwabci na kusa yakan canza amma makwabci wanda yake dawwamamme shine makwabcin da yake kusa da gidanka hadisin yana saman nasa'i kitabul isti'ada al-isti'ada min jarisu ما ينا صحيح ابن حبان كتاب الرقائق باب الاستعاذة حديث يتبو دا 46 wannan labari ne abu hurairah ya ba mu game da addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya ba shi gida yalwatacce wa wasi'ni fi dari gidan da ka bani ka yalwata ne shi nan kuma fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina neman tsarin ka game da mugun makwabci a gidan da nake zama darin muqam darin muqam akwai riwaya ta al-Imam Bukhari tana shu'ab al-iman babun fi ikram al-jar hadithin Abu Hurairah har yanzu wannan riwayar umarni annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa abu yace kana rasulullahi yaqul manzo Allah ya kasance yana cewa istaizu billahi min jar min sharri jaril muqam ku nemi tsarin Allah game da sharrin makwabci na mazauni makwabcin mazauni shi ne almuka fa inna jaran musafiri don makwabcin matafiyi kada hadisi ya fassara wannan makwabcin matafiyi idan sha'a an yuzayila zayala idan an so a rabu da shi za a rabu da shi idan an so a kawar da shi za a kawar da shi makwabcin tafiya saboda haka yasa idan ana tafiya mutum ya hadin ya sai a ce a za mu yi hakuri kwana nawa ne za mu rabu saboda idan hanya ce ta hada ku akwai ranar rabuwa amma idan gida ya hada ku ba babu ranar rabuwa saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna jara dunya yatahawwal makwabci na kusa yakan kaura makwabci na kusa shine makwabcin tafiya dan ya fi kusa da jikinka makwabcin da tafiya ta hada ku ya fi kusa da jikinka kuma rabuwar ku rabuwarsa da kai ta fi zuwa da sauri hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da dari hudu da arba'in da hudu sannan akwai riwaya ta ukubat bin amir riwayar ukubat bin amir ta fi bayani mai gamsarwa duk da cewa imam bukari bai kawo ta da shafin aladabul mufrad ukubat bin amir ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ko manzon Allah ya kasance yana cewa اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن جار السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء آه ومن جار السوء في دار المقام وفي رواية كلمة تنازوها الفتحة اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقام وأنا أدعو أن تأتي شكاية addu'ar da Abu Hurairah ya bada labari hadisin Uqbah bin Amir wannan addu'a ya kamata musulmi ya rike ta kowace rana ya rika yin ta har zuwa ƙarshen rayuwarsa Uqbah bin Amir ya ce addu'ar Annabi ce tana cikin addu'o'in Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda hadarin wannan abubuwa suna da yawa Allahumma inni a'udhu bika min yawmi su'i ya Allah ina neman tsarin ka game da mugun yini mugun yini wa min lailati su'i da mugun da mugun dare wa min sa'ati su'i da mugun lokaci wa min sahibi su'i da mugun aboki wa min jari su'i da kuma mugun makwabci fi darin mukama a gidan zamana hadisin yana littafin al-Imam Qabrani ya inganta akwai riwaya ta al-Imam Nasa'i hadisi na 2502 yana sahih al-Jami' al-Saghir hadisi na 2260 sahih al-Targhib hadisi na 2556 me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a Allah ya kare shi game da sharrin mugun makwabci saboda hadarin sa yana da yawa a baya ya gaya maka muhimmancin makwabci a rayuwar ɗan adam makwabci ya ɗauki kaso mai yawa na daɗin rayuwa to tun da ya ɗauki kaso mai yawa akwai buƙatar ka yi roƙon Allah a kansa akwai buƙatar roƙon Allah a kansa shi yasa al-Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi ne ya karantar da mu kada mu manta cikin addu'o'in mu mu rika yin addu'a Allah ya haɗa mu da makwabta na kwarai ya haɗa mu da makwabta na kwarai saboda rayuwar ba ta daɗi sai idan ba ka yi dace da makwabcin kwarai ba mutum zai samu kuncin rayuwa hadisi na gaba shi ke suranta mana lalacewar aqida Allah ta kare hadisi na 118 haddathana mahlad bin malik qala haddathana abdurrahman bin magra qala haddathana burayd bin abdullah an abi burda akali abi burda shi ne amir bin abi musa al-ash'ari yaron abu musa al-ash'ari shi yake kiransa abu burda sunansa amir an abi musa babansa kenan abdullah bin qais sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari asalin sunansa abdullah bin qais yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace la taqumu sa'atu sa'ar karshen duniya ba za ta tsaya ba akwai sa'ar karshe na duniya idan sa'ar ta zo duniya ta kare Allah kada ka nuna mana amma sa'ar ba za ta zo ba hatta ya kasu da rajulu jaro sai an samu zamani da mutum zai kashe makwabcinsa wa akahu mutum ya kashe dan uwansa na jini wa abahu mutum ya kashe ma mahaifinsa wannan ya kawo shi bayan waɗancan bayanai ya nuna maka cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare manzonsa ya tsare sahabbai game da hadari na makwabtaka amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa nan gaba duk da gargadin da manzon Allah ya game da hadarin makwabtaka za a samu musulmi ya kashe makwabcinsa musulmi ya kashe dan uwansa na jini musulmi ya kashe mahaifinsa amma bai auku ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zai auku nan gaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'ar karshe ba ta tsayawa sai da wannan wato alama ce ta matsowar karshen duniya hadisi yana sulsila ta sahiha hadisi na dubu da dari daya da tamanin da biyar yana sahihu ibn ibn majah hadisi na dubu da dari daya da tisin da takwas yanda ya zo a cikin ibn majah sabani yanda ya zo cikin al'adabul mufrad ana abi musa al-ash'ari shine abdullah bin qais ya ba da labari wato riwayar ibn majah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana inna bayna yadayi sa'atu laharjan a gaban sa'ar karshe in aka ce a gaban sa'ar karshe wato daga daga lokacin sai sa'ar karshen duniya inna bayna yadayi sa'atu laharjan a gaban sa'ar karshe na duniya akwai alharju annabi ya faɗi wannan kalmar قلت سيدتي يا رسول الله ما الحرج ينمي الحرج سبب كلمة الحرج أصل أنت بلا رشي بلا كما أبو موسى يتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم منين الحرج قال سيدتي القتل ذا أسامو كشكشي قبل تاشي كياني kusa da ƙarshen duniya za a samu kisa sai abu musala shari ya ce wal harju bi lisan habasha asalin kalmar al harju a harshen mutanen habasha ma'ananta da larabci alkaf za a samu kashe-kashe kafin karshen duniya fakala ba'dul muslimin sai wani daga cikin musulmai ya ce ya rasulullah idan ana maganar yaƙi ne saboda yaƙi za a samu kashe-kashe inna naqtulu al-ana fil 'am al-wahid min al-mushrikeena kaza wa kaza ai ko a yanzu a shekara guda saboda yaki da muke da kafirai ana samun adadin da muke kashewa sun kai kaza da kaza fa qala rasulullah sai manzo Allah ya ce laysa bi qatlil mushriki wannan kisa da nace za a samu ba wai kashe kafirai bane walakin yaqtulu ba'dukum ba'd sai dai ku ya ku ne za ku rika kashe juna ku musulmai hatta ya qatula ar-rajulu jarahu sai an waye gari mutum ya kashe makwabcinsa kuma duk musulmai ne wa ibn ammihi da dan babbansa wa za qarabatihi da wanda ke da dangantaka da shi wanda ke kusanci da shi kalu sai sahabbai suka ce wa fina kitabullah yanzu a lokacin da abin zai auku har akwai littafin Allah a wurin muna da alqur'ani irin wannan zai auku da mu suke tambayan annabi قال جل الله يقول وفيكم كتاب الله باب شك أقوى لتابع الله أهلكم أبوكم كنا لتابع الله فقال بعض القوم سيقول لك cikin jama'a yace ya rasulullah wa ma'ana uquluna zalika al-yawm a wannan ranar da hakan zai auki muna da hankalin mu kuwa fa kana rasulullah sai manzo Allah yake la a a ba ku da hankali a lokacin da ajin zai auku tun za'u uqulu aksar zalika zaman manzo Allah yace za a fizge hankulan mafi yawan mutanen wannan zamani don haka yasa malamai suke suka suka fahimci wannan hadisin da cewa duk mutumin da aqidarsa ta kai shi ga kisan musulmai to tubansa tana da wuya domin annabi ya ce tun za ukulu za a fizge ba a ce za a karba ba za a fizge hankulan mutanen wannan zamani fizge hankulan su za don haka za ka san mutum a yau mutumin kwarai ne gari na wayewa gobe kana haduwa da shi sai ga ya canza kamar an mai sihiri Allah shi kare manzo Allah yake wa yakhlufu lahu haba'un minan nas waɗanda za su mai kurbi su ne wasu ƙura na mutane Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙuran mutane ba ma mutane ba ƙura ne la uqula lahum ba ku da hankali sun muqala al-ashari sai abin muqala al-ashari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ya karanta da mutane wannan hadisi sai ya ce waymullah ina rantsuwa da Allah inni la azunnuha mudrikati ni fa ina tamanin zamanin nan zai riske ni da rai wa iyyaku da ni da ku muna nan da ina tsoron haka sai ka duba karfin imanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ma tunanin cewa abin nan gaba ne suna ganin abin zai same su da rai sai abu musallat ya ce wai mullah mali wa lakum minha makarajun da ni sahabi da ku masu sauraro na idan wannan zamani ya zo ba mu da wata mafita illa guda ɗaya in adarakatna fi ma ahida ilaina nabiyuna idan abin nan da annabin mu ya mana alkawari zai same mu mun tabbata zai ku tunda manzon Allah ya faɗa ba mu da wata mafita illa an na karuja kama da kannabiha mu tabbata yanda muka shiga zamanin haka muka fita wannan shine mafita gare mu kawai in ji abu mu falaka idan zamani ya zo lokacin da musulmi ke kisan makwabci ya kashe mahaifi ya kashe dan uwa kamar da manzon Allah ya faɗa abu mu falaka yace tunda annabi ya faɗa abin zai auku ba mu kawa sai ya auku to in ya zo da ni da ku ba mu da mafita face abu guda shine yanda muka shiga zamanin mu fita haka me yake nufi akwai wata riwaya yace wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa ma ajidu li wa lakum minha makharajan in adrakatni wa iyyakum idan wannan zamani ya riske ni ni da ku to ba mu da wata mafita illa an nakhruja minha kama da kanna fiha mu tabbata mun fita daga wannan zamanin kamar yadda muka shige shi me yake nufi yake lam nusif minha daman wala mala ba mu zubda jinin musulmi ɗaya ba kuma ba mu kwace dukiyar musulmi guda ba zamanin ya shigo ya tarar da mu a wannan siffa zamanin ya fita ya bar mu a wannan siffa wannan ita ce mafita gare mu kadai hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana silsilatu sahiha hadisi na 1680 a wata riwayar yake cewa wa ma uquluna ya rasulullah idan wannan zamani ya zo ina hankulan mu suke قال في موضع الله إنه tuqtalas ammatu uquli ahli zalika zaman manzo Allah yace za a kwaci kaga wancan kalma yace tun za'u uqulu akthar zalika zaman tun za'u za a tijja hankulan mutane wannan riwaya kuma yace tuqtalas za a kwaci mafi yawan hankulan mutane wannan zamani وسيؤخر لها هباء من الناس يرون انهم على شيء waɗanda za su biyo baya su ne mutane waɗanda ke ganin suna kan wani abu in ji manzon Allah ya rauna annahum ala shay suna ganin suna kan wata aqida ta kwarai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wa ma hum ala shay'in alhali ba su kan kauni inda sunna ta ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu musa ashari ya ce wa ma uraha illa ka tudrikuni wa iyyaku ni fa bana gani fa shi zamanin nan zai tarar da ni da ku wa ma a'lamu makara li wa lakum minha fima ahida ilaina nabiyuna illa an nakhruja minha ka yawmi dakhalna fiha bana ganin muna da wata mafita face idan zamanin ya shigo ya zama ya fita ya shigo kamar yadda wato ya fita ya shigo ya tarar da mu ba tare da mun zubar da jinin musulmi ba al-hasan al-basri shi kuma tabi'i ne kaga abin musamman shari'a da abin da ya faɗa sahabi ne al-hasan al-basri kuma yace mal khuruj minha mal khuruj minha ka yawmi dakhalu fiha illa salat menene abu musa al-ashari yake faɗa sahabin annabi yana gaya mana magani idan zamani ya zo lokacin da musulmi ke kisan dan uwansa musulmi zamanin da musulmi ke kisan dan uwansa musulmi don ta yi ka ce akida ce ta yi karfi sai mu ce akidar ka ba ta kai ta manzon Allah babu wanda akidar ta kai ta annabi Muhammad manzon Allah ya fi kowa imani ko akwai wanda ya kai shi bare ma shi annabi sai da mala'ika ya sako ya ce kaga wani munafiki ne wani munafiki ne ya kirga su kaf mala'ika jibril ya tafiya sama ma Allah ya san munafikan zamanin sa karkar ya sanar da sahabin sa yace to da wani da wani da wani munafikai ne kai dai na gaya su bai fa amma har manzon Allah ya bar duniya bai zubar da jinin munafiki ɗaya ba kaga aqidar manzon Allah duk da karfinta duk da ilimin gaibi da Allah ya sanar da shi game da munafikai waɗanda ba su da aqidar kwarai har ya bar duniya bai zubar da jinin musulmi ba ka auna yadda rayuwar mu take a yau da wannan hadisin na da muka karanta na littafin adab al-mufrad ga riwayoyi na Abu Musa al-Ash'ari da yadda duniya take ciki in ka bi yadda al'amura suke gudana kasar iraki musulmi ke kisan dan uwa kasar yama musulmi ke kisan dan uwa kasar syria musulmi ke kisan dan uwa in ka dawo gida nan ma haka ne Allah shi kyauta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله فاتحة رسولنا حديثي حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مدراء قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي بردة عامر بن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة ساعة كشيخ ذات ذهبا حتى يقتل الرجل جاره sai an waye gari mutum ya kashe makwabcinsa wa akawu da dan uwansa wa abahu da mahaifinsa نسأل الله السلامة والعافية wannan hadisi yana da abubuwa guda hudu da farko yana tabbatar mana alama daga cikin alamomin tashin kiyama wannan hadisi alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama idan zamani ya zo lokacin da wannan abu ya auku babu shakka sa'ar karshe ta mutu sannan na biyu yana tabbatar mana cewa masu wannan siffa suna nesa da addinin Allah suna nesa da addinin Allah me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana yace yace la taqumu sa'atu hatta yaqula ar-rajulu jar sa'ar kashe ba za ka tsaya ba sai mutum ya kashe makwabcin sa kaga yana gaya maka abin da bai auku a zamanin shi ba ko inda addini ne da ba da bai zama abin mamaki ba ko Allah ya samu gani ashe wanda ke da wannan sifa ba mai addini ba ne domin inda addini ne kamar Allah bai yi ba da labari alama ce ta karshen zamani ba abin da yasa wannan ya saba ma ainihin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa idan ka dauki wannan babi daga farkon magana da muka yi akan hakki na makwabci za ka fahimci shi makwabci abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni shi ne a kyautata masa ko shi ne umarnin Allah shi ne umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai idan aka wayi gari mutum ya kashe makwabcin fa kaga an samu tukka da warwara kenan a addinin Allah kuma ba zai yi ba saboda haka ya saba ma ainihin umarnin Allah da kyautata wa makwabci ya saba wa umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kyautata wa makwabci sannan idan mutum ya kashe dan uwansa ba mun karanta babin da ya wuce akan sada zumunci me ya matsayin dan uwa gare ka abinda ma aka wajabta maka shine sada zumuncin sa ko da kafiri to yanzu an waye gari kuma kashe shi ma kai kaga sabanin umarnin da aka yi ma shi ka aikata sannan idan aka ce mutum ya kashe mahaifinsa fa shi ma mun karanta shi shine farkon baji a littafin al'adab al-mufrad menene umarnin Allah gare mu dangane da iyaye me musu kirki maimakon kirki ga mahaifi sai aka wayi gari ta zubar da jininsa kaga ya zama gaba ɗaya ya saba wa ainihin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu na uku shine wannan hadisin yana mana ishara da cewa abin zai yiwu zai auku da yawa domin da ake kaɗan ne da annabi ba da labari Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin abin da saboda zai yi ta aukuwa da yawan gaske za a waye gari mutane na fakon makwabtansu suna bugewa ya zama kana tarko kana jiran yaushe makwabcinka makwabcinka ne ba kana farautarsa kamar da ake farautar dabba Allah ka kare mu daga wannan asiri yana nuna cewa za a samu yawan kashe-kashe a ƙarshen zamani domin da a ce kaɗan ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ba da labari ba abin zai auku da yawa don haka yasa kaga abin ya watsu a duniya sassa daban-daban sannan na hudu wannan kisa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ba kisan musulmi da kafiri bane la kisa ne tsakanin musulmai da musulmai kamar yadda hadisin Abu Musa kari ya tabbatar sannan dadin abu shi Allah ya tabbatar mana mafita a hadisin Abu Musa kari Abu Musa kari yana cikin wadanda suka rawaito hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da cewa riwayar al-Imam Bukhari da take cikin al-Adab al-Mufrad رواية الإمام البخاري wacce ta zo a cikin al'adabul mufrad ba ta zo da bayani mai tsawo ba abu mufrad kari ya gaya ma almajiransa ya rantse da Allah ya ce idan zamanin ya riske mu mafita gare mu guda ɗaya yanda zamanin ya shigo ka tabbata zamanin ya fita ba tare da ka da jinin musulmi ba ko ka taɓa dukiyarsa idan har zamanin ya shigo ya fita kana da wannan siffa to ka tsira daga hatsarin wannan zamani kaga abu musa shari ya karantar da mu mafita ko da irin wannan zamani zai iso gare mu kuma da fahimtar alhassan basari alhassan basari shi ma ya faɗi haka kamar yadda ya cikin musulmatu limami ahmad yana cewa abinda yake zama mafita gare mu shine الخروج منها كيوم دخلوا فيها إلا السلامة إذا ما أقوي أمين في مكان كده يرضى مسلمين وسلمت قلوبهم وأيديهم وألسنتهم إذا إيرن wannan zamani ya shigo zuciyarka ta kukuta game da cutar da musulmi harshenka ya kukuta game da cutar da musulmi hannunka ya kukuta daga cutar da musulmi abubuwa uku din nan idan ka tsare har zamanin ya wuce to ka tsira daga hadarin wannan zamani saboda fitina ce wacce Allah madaukaki ya riga ya hukunta sai ta auku tun da mamman Allah ya bada labari babu makawa don haka in zamanin ya zo an gaya ma ga magani don haka yasa wannan ita ce aqidar ahlus sunnah wal jamaa me ce ce aqidar ahlus sunnah idan aka zo zamanin da musulmi ke kisan dan uwa musulmi idan ta kama ka ba da ranka sai ka ba da ranka amma kar ka ba da gudunmawarka wanda ita ce a tsundar ahlus sunna menene ka bada rai maimakon ka kashe musulmi gwamma a kashe ka maimakon ka taba dukiyar musulmi gwanda a kare ranka a wannan tafarki in ka duba sharhun nawawi ala sahihi muslim mujallal da takwas shafi na goma sha takwas wannan ita ce aqidar ahlus sunna saboda ne fahimtar sahabbai kenan fahimtar tabi'ai kenan yana daga cikin dalilai hadisin Khalid bin Urkufa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace satakunu ahdathun wa fitnatun wa furqa wa ikhtilaf nan gaba za a samu cincinu da rabuwan kai da sabani tsakanin musulmai cincinu da rabuwan kai da sabani a tsakanin musulmai annabi ya bada labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa in istata an takuna al-maqsula in za ka iya zama wanda aka kashe lan katila ba mai kisan musulmi ba in za ka iya zama wanda aka kashe fam annabi Allah yake na maka izini je kai kaga wannan umarni ne daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Khalid bin Qurtuba manzo Allah ya ba mu labari nan gaba za a samu rigingimu fitintinu sabani rabuwan kai a tsakanin musulmai wanda za ka kai ga har sai an zuba jini sai manzo Allah ya ce to in za ka iya ka zama kai aka kashe ba kai ka kashe to ka je kai ka za ka samu fita sannan akwai hadisin Muhammad bin Maslama annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innaha satakunu fitnatun wa furqatun wa ikhtilaf nan gaba za a samu fitina za a samu rabuwan kai za a samu kabani tsakanin musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa idan kana zalika idan lokacin yayi fa a cikin sai ka hudan fadri ko hatta ta fa ka dauki takobin ka kaje dutsen wuzu ka dinga taransa har sai takobin ya lalace ka jefar da shi wato ba kama da makami don haka inda hali abin da manzo Allah yake cewa gidanka ma kar a samu makami bare har a bani gudunmawa a wannan rikici tsakanin musulmi da musulmi thumma tilisi baitika annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi zaman ka a gida hatta ya atiyaka yadun khati'a sai an samu hannu mai ganganci wanda zai bar wurin da yake tako har gidanka dan wanda zai shigo gidanka ya kashe ka babu shakka ya isa mai ganganci wanda ke zaune a gida ka ga bai bada gudunmawa ba a kakani da aka yi aw maniyatun qadiya ko kana zaune a gidanka har ajali ka zo da cin maka wato karka yadda ya zama ka zubda jinin musulmi a rayuwarka hadisin yana cikin musnad imam ahmad yana sunan tirmidhi yana sahihu jami'i sabir hadisi na 2392 don haka aqidar ahlus sunna ce ne ce ce aqida al imsaku fil fitna akane harshe akane hannu akane zuciya idan fitina ta auku tsakanin musulmi wajibun luzumuha tilas ne ga kowane musulmi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ba mu ishara kai fa in ursulika faqaddin nafsaka fi madinaka idan jarabawa ta same ka har aka ritsa da kai a irin wannan rigima to karka yadda ka ba da haɗin kai ka ba da gudunmawa ba ka ba da ranka wato a kan ka ba da gudunmawa a kashe musulmi wanda ka ba da ranka a kashe ka karka yadda da haka babu larura da za ta sa musulmi ya ba da haɗin kai a kashe ɗan uwansa musulmi wala ku'in ala fitnati biyadin wala lisan Allah ya tabbatar da mu akan sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam كتبه من هذه السنة النبوية نا ابن تيمية مجلد أبو الشافعي نا كريم يد يشيرون ذكرى يا أي مجانا أسم حديثي تتبع وأنا بياني ومتأين أهل السنة أتيجير وأنا رجيجمو نسأل الله السلامة والعافية باقي نتسن شدة لا يؤذي جاره kada mutum ya cutar da makwabcinsa bayan ya ba mu labari yana daga alamar sa'ar ƙarshe na duniya har ma za ta kai ga a kashe makwabci kaga an ma yi watsi da hakokinsa jininsa ma ana gani ya halitta da sai kuma ya kawo baji yana tabbatar mana kada mutum ya yarda ya cutar da makwabcinsa wanda ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حديث رقم يقول شكا حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا عبد الواحد بن زيد البصري قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهران شيني الاعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة جعدة بن هبيرة جناج أبو هريرة يقول هنا سوى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن شيما النبي يا رسول الله أن بام النبي الأبار وتماتا inna fulana inna fulana kan taqumu al-laila wa taqumu an-nahara wance tana tsayuwan nafila duk dare wa taqumu an-nahara sannan tayi azumi duk yini wa tab'ad wa tab'ad wa tab'ad shine wa tab'ad tana kaza tana kaza tana kaza ana littafin halayenta na kwarai wa tasadda kuma tana sadaka amma fa Wasu uzi jiranaha bi lisaniha tana cutar da makwabtanta da harshe ba ma da hannu ba ai cutarwa harshe yana da sauki ko kana iya jurewa kaga sai da aka bada labari da annabi sallallahu alaihi wasallam irin ibadar wannan mata sai na bilan dare sai azumin yini sai kaza sai kaza sai kaza aka dace wa tasaddaqa tana bada sadaka wa tu'ti jiranaha bi lisaniha amma tana da wani aiki guda tana cutar da makwabta da harshen fa kana rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada amsa a takaice a dunkule ga mai hankali la khaira fiha babu alheri tare da ita hiya min ahli an-nar sanat ki ya wuta Allah ta kare mu ka duba ga sallah ga azumi ga kaza ga kaza ga sadaka amma dan ka cutar da makwabta da harshe manzo Allah yake da mutaci la khaira fiha manzo Allah yake babu alkhairi tare da ita kaza abin da duk wadancan ayyukan da su take yi idan aka auna su da laifin cutar da makwabta wadannan ayyukan ba komai bane kazu suka ce to wa fulanatun akwai kuma wance to sallin maktuba ita iyaka sallan farilla sai take tana da nauyin jiki ba ta kona shida a za a ce za ki la'asar magani ba isha amma na fi filin nan a a tashi dare a yi sallah a azumin nafila a sadakan ma ta saddaku bi akwarin da suku take suku wato busasshen dabi nonon rakumi nonon taguwa da aka kasa idan aka busar da shi ake ce mai suku wato sadakan ta ma ba sadakan kirki ba sai a nemo abin da ma bai da wani amfani a bada ba sallar nafila babu azumin nafila babu sadakan kwarai wala tu'bi ahadan amma fa ana zaman lafiya da ita ba ta cutar da kowa fa qala rasulullah sai manzo Allah yake hiya min ahli janna wanda ma ta tada cikin yan aljanna ta shi kaga kenan zaman ka lafiya da mutane shine ma'aunin imani ko zaman ka lafiya da mutane shine ma'aunin imani ka shi ke ba da cikin imani wannan hadisin yana cikin musnadul imam Ahmad ya inganta yana sahihu tarbi hadisi na 2666 وذلك لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة باب من شجاع الجنة سوى اللي يدمينا بالإيمان wannan ya tabbata cikin hadisai masu yawa daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai masu yawa akwai hadisin sa'ad bin sa'ad al-sa'idi wanda manzon Allah musamman yayi umarni ga Bilal ya zagaya cikin jama'a ya dinga shela ya sanar da mutane innahu la yadkhulu al-jannata illa nafsun muslima kuma haka Bilal ya zagaya cikin jama'a yana jama'a ku ji ga sako daga manzon Allah babu mai shiga aljanna sai rai musulmi rai mumi hadisin yana sahihul bukhari babu jihadi wa siyar babu inna Allah yu'ayyidu din bil rajul al fajir hadisi na 2850 sannan a hajjin gwankwana akwai hadisin bishr bin suhaib hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam na gwankwana bishir ya bada labari yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kafaba ayyama tashrik bayan wato an gama aikin haji zaman mina ayyama tashrik annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba a cikin hudubarsa ya ce wa musulmai inna la yadkhulu jannata illa nafsun muslim nafsun mu'mina hadisi yana irwahu dalil da mujallal hujjatun 128 akwai riwayar a sahihu ibn majah a cikin 89 sahihu jami'i sahih hadisi na 850 akwai hadisi Abdullah bin Mas'ud wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa da Allah yace wallahi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa yayi hutuba ga sahabbai yace muku وذلك أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة باب من شجاع الجنة سيري من إيمان فذلك mutumin da zai cutar da makwabcinsa ba shi da imani kwarai akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahsin ila jarika takun mu'mina ka kyautata wa makwabcinka sannan za ka zama mai imani kaga ake kyautata wa makwabci yana zama ma'aunin imaninka hadisin al-imam Muhammad al-imam Tirmidhi al-imam Tabrani al-imam Bukhari hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya ta Abu Hurairah wata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ya'khudhu anni ha'ula'il kalimat wa zai karba min waɗannan kalmomi فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن yayi aiki da su ko ya karantar da wanda zai yi aiki da su wa zai karɓi kalmomin nan ko dai yayi aiki da su ko ya karantar da wanda zai yi aiki da su idan shi bai iya ba abu guda da yake ana ya rasulullah ni zan karɓa fa akhadha bi yadi fa adda khamsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun abu huraira yana kirga yatsunsa guda biyar ya kirga waɗannan abubuwa guda biyar yake na ɗaya ittaqin maharima takun a'budan nasi ka kiyaye haram to za ka fi kowa bauta a duniya domin duk ibadar mutum idan bai guji haram ba ibadar tana kasacciya gudun haram shine ibada mafi girma wajen Allah inji Allah sallallahu alaihi wasallam don abinda ya zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka kaunace ma abin da Allah ya hana ya fi falala a kan ka aikata abin da Allah ya yi umarni ka bar abin da Allah ya hana ya fi daraja a wajen Allah a kan ka aikata abin da Allah ya yi umarni idan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu masata wa idza nahaytukum an shay'in fastanibu idan na ce ku bar kaza to ba ku da zabi ku bari don haka wanda ya iya barin abin da Allah ya hana ya fi daraja a wajen Allah fiye da mai aikata abin da Allah ya umarni za ka kwana sallah ka wani azumi amma kana zina to wanda baya ibada baya kwana yana ibada baya azumin nafila amma baya zina ya fi ka daraja wajen Allah subhanahu wata'ala nisantar haram ita ce ibada mafi daraja kamar yadda manzo Allah ya gaya ma Abu Hurairah na farko ka kiyaye haram takun a'budan nasi za ka zama mafi bautan mutane kafi kowa ibada na biyu warba bi ma qasama Allah laka ka yarda da rabon da Allah ya baka abin da Allah ya baka ka yarda da shi takun a'budan nasi za ka zama wanda yake kowa wadata a duniya idan keke ne Allah ya baka to ka rike keken nan da kyau ka ringa wankewa kana hawan kana godiya ga Allah ka ji daɗi kai kamar jirgin sama kake hawa domin kyautan da Allah ya baka kenan duniya ba wanda yake jin daɗi ji mazan Allah saboda ka yarda da rabo da Allah ya baka amma in baka yarda da rabo da Allah ya baka ba baka da hutu yau ya canza wannan mota gobe ya ga wata tafi ta zai canza har ya mutu canza mota aiki ko dan yayi bai kare amma in ka yarda da arzikin da Allah ya baka shi kenan ka zauna lafiya wanzu Allah ya ce wa ahsin ila jarika takun mu'mina ka kyautata wa makwabcinka lokacin zaka zaune imani وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما كسوم متعني أبن كي سوم رنكا لو كنت ذاك زوم مسلمي ولا تخسر ضحك فإن كثرة الضحك تريد القلب كذا يوي كداريا وزعف يتسمو يوي كداريا إنا كشي زوجيا حديث هنا سلسلة صحيحة حديث المشكرة ثلاثة ولا يثبت الشيوى شوتكاوى zama da makwabta yana daga alamar imanin mutum idan mutum ba shi da wannan siffa da yana da nakasa ga imaninsa don haka shigansa wuta ba abin mamaki ba ne Allah ya kare ka duba sharhin al-Imam Qurtubi da kuma sharhin al-Imam Qurtani adab muwatta mujallad bi shafi 384 faman kana ma hadha ta'kid shadid mudirra li jari duba yadda annabi ya tsananta al'amari na haƙƙin makwabci amma duk da haka sai aka samu mutum yana cutar da makwabcinsa harisan ala izali bawa'iqi yana fadayin yaga ya saukar da bala'i ga makwabci kana zalika min dalilan ala fasadi i'tiqadin wa nifaqin in mutum ya zama tunaninsa shine ya za a yi cutar da makwabcinsa al-imam zarkani ya ce alama ce da take nuna aqidar sa ba ta kware ba sannan yana tare da siffan munafiki yana tare da siffan munafiki saboda ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu kafiran wala shakka annahu la yadkhulu al-janna imma ya tabbace tabbata munafiki ya zama kafiri ko kuwa mai lalataccen aqida nan ma zai shiga aljanna saboda haka don aka ce wanda ya cutar da makwabci ba zai shiga aljanna ta duk inda ka zagaya za ka tarar ya dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu daɗin wanda muka yi daidai bari mu ƙara wannan hadisi na za a kai sauran lokaci حديث الأنديشن حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمار بن غراب أن أمنة له عمار بن غراب يكي وتبابا وتو يرقور بابا حدثت تباشي لغاية تابعة أنها سألت عائشة أم المؤمنين ta tambayi matar annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha fa qalat tace inna zawja ihdana yuriduha akan samu mijin dayan mu mijin dayan mu ya neme mu da sha'awa fa tamnahu nafsaha sai mace ta hana shi ta hana shi kanta wannan haka ne fa tamnahu nafsaha sai ta hana shi kanta ta hana kiranta wato akan samu lokuta da miji zai nemi matarsa amma ita matan ta yadda ya kwanta da ita in ma an ta kuna gaba ba in ma ka kasance saboda ranka a bace ka tana cikin fushi aw lam takun nashiqa ko ko ba ta da nishadi ba ta da sha'awar jima'i shi yasa za ta ki kwanciya da mijin naka ita wannan ba tana tambayar Aisha fa hal alaina fi zalika min haraji shi akwai wani laifi tare da mu akai hadisin daidai ne قالت عائشة تتي ما أكبر أخي أخي لي إن من حقه عليك ينا دك جرما حج مجي أخيك أن لو أرادك وأنت على قصب لا أشي مجي زيني لي كنا كان كجرى رجلي وأتون كجرى لك أورا أخير رجلي فهي أدو شيني القصب وشيني الكسب لم تمنعيه باجيدي بني كهانا شي kanki wato idan miji ya bukace ki ko da kina tara kuɗi ne to ba daidai bane ki hana shi qalat ce tace kuntu la hasina ce mata in da na tafi idan da yamma na haila wa la taraha wa li zawjiha illa firashun wahidun da ita da mijin nata ba su da wani shimfiɗa hace guda ɗaya aw li hakun wahidun ko kuma mayabi guda ɗaya fa kaifa tasma'u ya mace za ta yi tunda za su kwanta shimfiɗa guda ko ko za su rabu da mayabi guda قالت عائشة تشي لتشد عليها إزارها ستتمكي وتفرجلتها ثم تنام معه تكون تتردى مثل كيف تشي تشي عشان كده وكتاب عليك بلد فله ما فوق ذلك شي ميكي يانا da hakkin abin da ke sama da wannan ba kasa da shi ba ma'a anni sawfa ukhbiruki ma sana'a annabi sallallahu alaihi wasallam tace kuma zan baki labarin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata zan ba ki labarin yadda abu ya uku tsakanina da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata rana tace innahu kana lailati min ya kasance daren kwana kwana na ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallam daren da annabi zai kwana a waje na tunda yana da mata da yawa fa fahamtu shay'an min sha'ir sai na dauki hatsi na sha'ir na nika shay'an min sha'ir wato dan kadan na hatsin sha'ir sha'ir yana kama da alkama na diba na nika ta ja'altu lahu qurfan sai nayi masa gumba nayi masa kamar gumba sannan nika gumba din fa da kada farajan baba wato irin abin da zaka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan abincin da sai ma manzo Allah ya shigo gida farajan baba ya mayar da kofa wato ya rufe ودخل الى المسجد يشغل مسلاتي وكان اذا اراد ان ينام اغلق الباب ya kasance idan yana nufin zai yi bacci yakan yakan rufe kofa wa auka alkirba wato ya daure sarka na saka ruwa jikan da ake zuba ruwa sai ya daure shi saboda karki ya ce shiga wa akfa alqadaha ya kife kwanuka da kofi wa akfa almisbah sai ya kashe fitila idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai farka fanta barkuhu sai na kira shi an yan sarifa ya gama sallarsa a cikin masallaci fa ud'imuhum qurtani ko in ciyar da kiwon nan gumba da danika falam yankarif bai gama sallan ba hatta ga laban lillahi har sai bacci ya rinjaye wa aujahu darbu kuma sanyi ya ya wato ya masa tsanani sanyi ya masa tsanani don abin ya auku lokacin sanyi fa akani sai ta hogare ni fa akama ni sai ta da sun makala sai ji arziki ne arziki ne ki duma ma jiki na ki duma ma jiki na ba wai na nufin kwanciya da ita ba wato saboda sanyi yana son ya kwanta kusa da ita saboda hada jikin zai sa sanyi da ke tare da shi ya rabu da shi a kuntu ba sai na ce mata inni haidu ina haida fa kana sai ce wa alikshi fi an tafi zaiki ki yaye cinyoyin ki fa kashaftu lahu an tafi zayya tace sai na yaye wato cinyoyina fa wa ba'a haddahu wa ra'ahu ala tafi zai sai ya kwanta sai ya dora kansa da kumatunsa akan cinyata hatta da sai a wato har dai ya samu jintini maimakon sanyin da ke tsananta gare shi to yana nan kwanci haka fa akbala shatu da jari na wato sai bacci a haka sai ga wata akuya na makwabcin mu ta shigo daji na sun kiwon gida shine daji da daga nan wannan akuya sai ta shigo gida daga dare ne to ma'amada ila kursi sai ta doshi wannan gumban wanda da nan da nai fa aka ga ta dauki ثم أدبرت به تجويع قالت تشي وقلقت عنه كما لا كتن يجمله واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم saboda razanar da nai sai manzo Allah ya farka fa badartuha ila al-baji ko sai na gari gari ya isa kofa da wannan akuya tana kokarin kwato gumbanta fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo annabi yake ko bi ma adrakti min kursiki abinda kika samu ragowan wannan gumba ki dauka wala ku ji gari ki shafi karki yadda ki tutar da makwabci ki saboda abin da akuya ta aika Allah ya kawo wannan labari abin da kika samu na ragowar gumban ki karba amma kar a cutar da makwabci dan annabi ya san abin da zai biyo baya hadisin yana sunan abida fi tsari da dai hadisin yana da rauni da inganta yana al-matalib al-aliya na ibn hajar hadisi na dubu biyu da ɗari shida da sittin da shida da ishaqu siyaratul mahra kitabun nikah hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da goma sha uku مقال حديث بداية حدثنا سليمان بن داوود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي العلاء بن عبد الرحمن يروي حديث لدى محي بن سكونة عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وضعنا ياتي لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواعثه wanda makwabcinsa bai aminta ba bai kukuta daga fitintinunsa ba ba zai shiga aljanna ba abin da ake nufi da albawa'ik ana nufin algawa'in wa shurur wanda makwabcinsa bai kukuta daga sharrinsa ba makwabcinsa bai kukuta daga fitinarsa ba wanda mutum ba zai shiga aljanna ba haka al-imam bagawi ya fassara wannan hadisi a cikin sharh sunna mujallad na shafi na 72 wannan hadisi mutafaqun alayhi yana sahihul bukhari kuma yana sahihul muslim ya kawo hadisin da ya tabbatar masa wanda dai ya zama ita ce siffarsa cutar da makwabci da shi da aljanna abu ne wanda ke da wahala Allah ta kare اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل واجعل الغوارة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك